إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لهم بعد لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم الله عليم بالظالمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الله maɗaukacin sarki ya sanya mun kasance a wannan gari mai albarka a wannan gari mai tsohon tarihi a gaban wannan gida mai albarka wadda gida ta sarauta na mai martaba sarkin gamawa domin gabatar da nasiha da jan hankali wa kanmu da sauran 'yan uwa wadda ake gabatarwa a bayan kowace lokuta na jiha gaba daya karkashin jagorancin shugaba farfesa zubairu abubakar madaci a yau nasihar da za mu yi da ku za ta koma ne ƙarƙashin bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da bin sunnar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da bayyana wa al'umma ɗaya daga cikin munanan aƙidu waɗanda suke lalata aƙidar ɗan adam waɗanda suke sanya wayannan al'amura su nisantar da bawa daga bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala idan ɗan adam ya nisanci wannan aƙida zai zama ya samu kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala idan ɗan adam ya aikata ko ya shiga cikin irin wayannan munanan aƙidu to lallai ya nisanta daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kiyashe mu gaba daya maganar da za mu yi uwa magana ce akan ɗaya daga cikin aqidu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala bai yarda da su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yarda da su ba ita ce aqida ta rafida wadda aka fi sani da aqida ta shi'a aqidar shi'a aqida ce da ta bayyana daga baya can zamannuka da suka shige bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abubuwan da suke yi shine girmama ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nuna cewar wannan sahabi ya fi kowane dukkan sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma shugabanci na khalifanci zai kasance ne a ƙarƙashin wannan sahabin na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da kuma waɗanda suka biyo bayansa a cikin ‘ya'yansa wannan wadda ake magana shine Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala an Aliyu dan Abu Talib ɗaya ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mutumin da ya bada rayuwarsa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai hijira daga garin Makka zuwa Madina lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya masa umarni da yin hijira ya bar garin Makka ya koma zuwa garin Madina Aliyu dan Abi Talib shine ya kwanta akan shimfiɗa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da mushrikan makka suka zo da suka ga wani yana kwance sun yi tsammanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ashe ba su yi tsammanin cewa aliyu bane sai da garin Allah ya waye da suka leka sai suka ga aliyu da abi talib aliyu tun yana karami ya musulunta ya karbi addinin musulunci an yi hijira da shi har zuwa garin madina a ƙarshe ya aure ɗaya daga cikin 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mazaunin shi na ɗan uwan manzon Allah a mazaunin shi na ƙanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke 'ya'yan baffano da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mahaifinsa shine wanda ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi kariya ya taimake shi a duk lokacin da ake bukatar taimako sa'annan kuma ya hana masu cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cutar da shi Aliyu dan Abu Talib gwarzo ne bawan Allah ne kuma waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da shiga gidan aljanna hatta 'ya'yansa guda biyu da ya haifa da shi da sayyidina Fatima sayyidina Fatima radiyallahu ta'ala anha Al-Hassan da Hussein wa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa su ne shugabannin matasa a gidan aljanna ranar gobe kiyama Ali dan Abi Talib aqidar mu ta ahli sunna wal jama'a mun yadda cewa shine khalifa na hudu bayan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan abubakar bayan umar bayan uthman radiyallahu ta'ala anhum sannan kuma sai shi ali bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu amma a aqidar shi'a su ba su yarda da cewa akwai wani khalifa da zai zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba idan ba ali dan abu talib ba wannan yasa suka ringa kawo wasu hadisai na kararraki waɗanda suke nuna daraja da fifikon Aliyu dan Abi Talib ko da ba su kawo wannan ba lallai mu a aqidar mu ta ahlus sunna akwai hadisai birjik da suke nuna fifiko da darajar Aliyu dan Abu Talib ya ku yan masu albarka ku sani cewa idan da za mu zauna a nan har zuwa a tashi ba za a iya irgo hadisai da suke magana hadisai ingantattu da suke magana akan daraja da fifikon aliyu dan abu talib ba wannan akwai shi birjik a cikin littattafai na ahli sunna wal jama'a don haka yan shi'a suna nuni akan cewar lallai khalifanci bayan rasuwar manzon Allah ya zama shine Aliyu dan Abi Talib shine jagora akan wannan amma ina so ku sani cewa idan da za ka bibi tarihi ka bi bayan Aliyu dan Abu Talib ya zama shugaba ya zama jagora na musulmai lokacin da Muawiya ibn Abi Sufyan ko mu ce kan musulmai ya rabu zuwa gida biyu aka samu khalifanci guda biyu akwai khalifancin Aliyu dan Abi Talib da kuma khalifancin Muawiya ibn Abi Sufyan wanda ya kai ta kasar Misra ko yankin Sham yake jagoranci a wannan wajen. Ali da Abu Talib ya dauki jagorancin al'umma da khalifancin ta ya mai da ita Kufa kasar Iraq kenan a yanzu. Don haka wayannan mutane na 'yan Shi'a duk lokacin da aka zo ranar goma ga watan Muharram wadda ya shige cikin kwanaki biyu ko uku da ya gabata a ranar alhamis wadda a ranar ne ake samun duniyar musulmai suke azumtar wannan ranar saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda nake so na mai da mu baya shine yana da kyau mu fahimci menene asali da dalilin da yasa ake azumtar ranar goma ga watan muharram menene asali menene dalili dalili shine hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi lokacin da ya hijira daga garin makka zuwa garin madina sai tarar da yahudawan garin madina suna azumtar ranar goma ga watan muharram suna azumin wannan ranar sai ke tambayar su me yasa suke wannan azumin sai suke cewa a wannan ranar ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da annabi Musa alaihi salatu wassalam daga kaidin Fir'auna abin da ya faru yan uwa Fir'auna yayi wani mafarki a lokacin da yake zama ko yake jagoranci na mutane yayi mafarkin cewar a cikin banu Isra'il za a haifi wani yaro wanda zai zo shine zai wargaza masa shugabancinsa shine wadda zai kifar da mulkinsa gaba ɗaya wannan yasa ya tara manya-manyan bokayensa yake ta amma akwai wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi niyan zai aiwatar da shi a gaba kuma wannan abun sai ya faru fir'aun ya ci gaba da nagawarsa da jiji da kansa wannan yana daga cikin sunnar Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah yana so ya kama mutum da dalili da hujja sai ya bar shi ci gaba da dagawarsa ya ci gaba da jiji ga kansa ya ci gaba da iskilancinsa da yake a cikin gari sannan kuma ya ci gaba da al'amuran da yake yi saboda Allah subhanahu wata'ala ya kama shi da hujja da dalili ranar gobe kiyama annabi Musa alaihi salatu wassalam yayin da fir'auna yayi niyan zai halaka shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce shi da hijira ya bar wannan garin haka ya ɗauki waɗanda suka yi imani da shi suka yi hijira suka bar garin da suke garin misra a wannan lokacin annabi musa yana cikin tafiya tare da waɗanda suka yi imani da shi sai suka zo suka tarar da teku ya kawo ruwa babu hanyar shigewa in suka yi baya kuma ga fir'auna in suka yi gaba kuma sannan kuma ga teku da haka bahaushe yake cewa gaba kura bayan su yaƙi in suka yi gaba babu mafita in suka yi baya kuma za su shiga cikin halaka mutanen annabi musa alaihi salatu wassalam suka fara bayanin cewa inna la mudrakun mai allah maɗaukacin sarki ya ce فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana cewar da mutanen annabi Musa suka ga halin da suka shiga babu mafita babu inda za su shiga sai suka ce to mu kam mun riga da mun kamu babu mafita a tare da mu za a kama mu sa annabi Musa alaihi salatu wa salam da ya yadda da Allah subhanahu wa ta'ala cewar lallai Allah madaukakin sarki zai fitar da su a cikin wannan halin sai ce qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin annabi Musa alaihi salatu wassalam yace a'a a tare da ni akwai ubangiji na kuma zai shiryar da ni ya fitar da mu a cikin wannan halin da muke ciki nan take kuwa Allah subhanahu wata'ala sai masa wahayi sai ke ce masa
فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم nan take Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wahayi wa annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ke cewa ka ɗauki sandanka ka daki wannan tekun da shi annabi Musa bai yi wata wata ba ya ɗauki wannan sandar ya daki wannan tekun da shi sai ga hanya ya zo ya buɗu hanya ce babu caɗi babu taɓo a cikinta ta zama tas hanya ta buɗe ta yadda za a shiga annabi musa sai ya shiga tare da waɗanda suka yi imani da shi sun je tsakiya sai ga fir'auna shi kuma ya zo wawan nakan yana zuwa da ya ga hanya shi ma sai ya tsunduma ya bi annabi musa ya gama fita fir'auna kuma ya zo tsakiya suna gama ficewa sai allah subhanahu wa ta'ala ya ce to ruwa ke haɗu gaba ɗayan ki nan take sai ta haɗu nan fir'auna ya halaka tare da waɗanda suke tare da shi gaba ɗaya wannan abin da ya faru na Allah maɗaukacin sarki ya tseratar da annabi Musa alaihi salatu wassalam daga kaidin fir'auna sai annabi Musa sai ya ɗauki wannan ranar sai yake azumtansa yake yin azumi domin nuna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa'annan yahudawan garin madina da suka zo sai suke giyawa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam suke gaya ya suke gaya wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam dalilin da yasa suke azumtar ranar goma ga watan Muharram sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ke cewa ana a haƙƙo bi Musa minkum yace ni ne na fi cancanta na bi koyi ko na yi koyi da annabi Musa alaihi salatu wasalam a kanku saboda ni ne nake kan karantarwa annabi Musa addinin mu ɗaya da annabi Musa Allah mu ɗaya da annabi Musa ku kuma ba akan addinin annabi Musa kuke ba ni ne nafi cancanta na yi wannan azumin na yi koyi da annabi Musa alaihi salatu wassalam a farkon musulunci kamar yadda hadisin na na Aisha radiyallahu ta'ala anha ya nuna shine azumin ranar goma ga watan Muharram wajibi ne a azumce shi bayan an azu bayan an fallanta azumin watan ramadan sai zama na azumin ranar ashura ranar goma ga watan muharram sai zama mustahabbi ne abin so ne sunna ce ta koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa masu albarka wannan shine dalili da yasa ake azumtar ranar goma ga watan muharram babu wani dalili da ya zo ya nuna cewa ana bakin ciki ko ana damuwa ko ana farin ciki da ranar goma ga watan muharram babu wani dalili abin da ya faru da cewa ana bakin ciki da ranar goma ga watan muharram shine abin da 'yan shi'a suke yi na sanya baƙaƙen kaya da wasu wurare waɗanda suke fitar da jina ne a tare da su abin da ya faru akwai al-Husayn kamar da na gaya muku ɗaya ne daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma yake magana yake tambayar na na Aisha kamar da na ambata muku a baya mahaifinsa Ali dan Abi Talib ya ɗauki jagorancin musulmai khalifancin musulmai headquarter musulmai ya mai da shi garin kofa ƙasar iraki a yanzu to bayan an kashe aliyu dan abu talib an kashe shi waɗanda suka aiwatar da wannan abu suna rubuto takarda suna aiko wa al-Husayn cewa ya zo ya karbi shugabanci da jagorancin mahaifinsa yake tambayin nana Aisha ga takardun da ake turo masa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa kada ka biye wa'annan mutane ka san irin abin da suka yi wa mahaifinka amma saboda akwai abin da Allah ya kaddara Allah yakan iya kaddara wani abu domin wasu mutane su bata domin Allah maɗaukakin sarki ya halakar da mutane akan wannan sai Allah maɗaukakin sarki ya kaddara wani abu shine na na al-Husaini zai tashi daga garin Madina zai tafi garin Kufa kasar Iraq da yaje waɗanda suka rubuto masa takarda domin su tarbe shi sun zo taransa ko gwamnan kufa a wannan lokacin wadda yazidu ibn muawiya ibn abi sufyan wadda shine jagoran musulmai a wannan lokacin yake gaya wa gwamnan kufa a wannan lokacin cewar idan usaini ya zo to kada ka ce za ka wulaƙanta shi ka tarbe shi da sauransu to yayin da ya ji labarin ya iso ya fito wayannan mutanen da suka zo taron Husaini sai suka shiga tawagar wannan gwamna din sai suka tada rikici yaki ya barke anan ne kuma aka kashe Al-Husain dan gidan Ali bin Abi Talib wannan abun ya faru a cikin Karbala wani gari ne a cikin kasar Iraq wannan yasa sai suka dauki wannan rana a ranan bakin ciki rana ce da ake sanya bakin kaya rana ce da ake cikin damu ake shiga cikin damuwa rana ce da kowa zai shiga cikin bakin ciki da komai a wannan rana mu kuma a musulunci abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu shine ba a daukan wata rana a mazaunin ranar bakin ciki idan da za a yi haka alaramma idan da za a yi haka to lallai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi lokacin da aka kashe yan uwansa sahabbansa har da babbansa wanda aka kashe shi a yakin badar da za a dauki wannan ranar ranar bakin ciki to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai fara wannan duk abin da muke muna kafin mu shiga abin da za mu yi magana da kai almuhim yan uwa shine mu sani a musulunci ba a ɗaukan wata rana a mazonin ranar bakin ciki idan da za a ɗauki wata rana a mazonin ranar bakin ciki da ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya koma zuwa ga Allah ita ce ranar da za a ɗauke ta a mazonin ranar mi ranar bakin ciki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ba mu labari suka ce babu wata rana da suke cikin bakin ciki suke cikin damuwa duniya ta musu baki duniya ta musu kunci sama da ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya rasu ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala kenan da za ana daukan wata rana a mazonin ranar bakin ciki don wani ya mutu wanda ya fi cancanta a masa wannan shine wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba a yi ba ba a yi wannan ba da haka mu gane mutanen gabawa da duk waɗanda suka zo wa'azi a nan shine ku sani cewar ba a ɗaukan wata rana a musulunci a ranar ranar bakin ciki ba a yi duk wanda yake wani ya saba da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abu na ƙarshe kuma ba a ɗaukan wata rana ranar da wani ya mutu a ranar farin ciki a ranar da ake kaza shi yasa ake magana wancan cika cikin da ake cewa wai a ci abinci kai tatul kai kaza kai kaza wannan ya saba da karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƴan uwa mu tsaya akan abin da musulunci ya karantar da mu mu tsaya akan karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki rufa mana asiri duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya tabbatar da dudadigan mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya kare mu da kariyarsa ya tsare mu da tsarewarsa Allah madaukakin sarki ya samu kyakkyawan karshe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh